أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda yake gudana karatu na ranar subdu a nan masjid sabilul huda gawan katare da magaram inda muke gabatar da littafi na muwadda na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi da fatan allah mana muwafaka a wasu abinda za mu karanta yau muna subdu muna subdu nawa sha hudu ga watan jimadal awal ko muna sudu sha hudu ga watan jimadal awal shekara ta 1446 shi wancan sha hudu gare sha shida ga watan sha sha daya 2024 a wancan satin muna cikin kitabun nikahi da yau a cikin kitabun nikahi ko muna cikin babi inda ya ce jami'u ma la yajuzu minan nikah a cikin jami'u ma la yajuzu minan nikahi mun yi ruwaya ta farko mun yi ta biyu zan mu je ruwaya ta nawa ta uku to mu kuma ba ruwaya ta farko mu take karantar da mu shine nikah nikah shigar ko nikah shiga shine muka yi ruwaya shi mun kare shine ce ma naha an shiga ya fasarta ba ya ce wa shigaru an yuzawwija rajulu ibnat tihiko ala an yuzawwihu shima tashi to muka ce karkashin wannan dai malamai sun hada akan annikahi shigar ba a yin shigo to kuma muka ce karkashin shi shigar inda kai kashi uku ne wanda dai mutafikun alaihi in an yi shi warware shi ake da an yi duhuli da ai duhuli warware shi ake shine wani shigar wanda aka sa sharadi kuma ba a bada sadaki ba aura mun in aura ma ba sai mun ba da sadaki ba kamar sauye ne aka yi mun gane kenan wannan shine ake ce mai sarihu shiga wanda kwata-kwata raba aura ne ko da bayan ya shiga sadu da ita raba aura ne da hala biha al'amula mai dukulu biha shi ne ke cewa ajima al'ulma wa ala anna nikaha shigari makaruhun la yajuz wa ikhtalafu fihi idza waqa hayyasihu bi mahad al-musli amla fa qala maliku la yasiku nikah fi shiga da halabiha am aulam yadkhul biha wa yufsahu abadan kenan ha abadan ba shi wanne wanda ba ambaci ba sadaki akai kawai kamar sauye ne amma dai dan gama zumunci yanzu ka aure ɗan gidan mun aure ɗan gidan wani ai ba shiga ne ba wannan gama zumunci ne muna abtaka abukai biyu wani aure kawai wani wani aure kawai wani a yi yadda ake komai ai ba shigar ne ba shi shigar a sa sharaɗin ba ni in baka sarihu shiga ba sadaki ma za a yi shi wajahu shiga wanda za a yi shi da sadaki amma dai an sa sharaɗi murakkabu shiga wanda ɗaya ɗaya ya ba da sadaki ɗaya bai ba da sadaki amma dai da sharaɗi kenan dai na farkon sarihu shigar wannan kawai raba aure ake abadan na biyu shine malamai suka yi wanda aka ce ba ni in baka amma dai an ambaci sadaki wannan shine qal ibn kasim la yusahu nikahu fi hadha inda halabiha shine nan wa kazalika law qala uzawwijuka ibnati ala an tuzawwijni ibnataka bi mi'ati dina kenan kaga an ambaci ne sadaki kenan nan sai ibn kasim yace la yusahu nikahu fi hadha inda halabiha shi ma wanda suka suka ce in kamai ya kwanta ya shiga ɗakin kenan nan ba a raba auren ba amma dai bai za a diba sadakul sadakin musul sai a ga sadakin da aka bada daidai ne in sadakin ba daidai ne ba sai ya cika in ya shiga ɗakin amma dai in bai cika ba in bai shiga ɗakin ba shi ma a raba shi wa ya fusa fil awwal da hala aula mai dubul amma na farko shi kawai raba ake bayan da kawo shiga sai muka yi wata ruwa ruwa ta bi ta wannan ita ba zawara wadda aka wa auren dole ko hansa'u ruwa ta bi ko hansa'u aka bata ne aka mata anna abaha zawajaha wa hiya sayyib hansa'u bintul hizam al-ansariya muka ce da mijinta sunan shi wa waya mijinta na farko unaisu bin qattada ko unaisu bin qattada shine mijin hansa'u sai yana cikin shuhada'ul uhud unaisu bin qattada al-ansari kana min shuhada'ul uhud to da ya rasu ya samu shahada a uhudu sai a ba ha ta zawaje ha sai babanta ya aura ta da wani shi ne ce fakari ha ta zalika fa a tattara soli farar da nikaha sai ta ƙi auren sai ta kai ƙara gurin annabi annabi sai ya warware auren muka ce daga baya sai abu lubaba bin abdulmuzik sai ya aure ta yana muka ce wannan ruwa ita tana karantar da mu ita zawara a gurin aure ita ce wakili ita ce tana da wakili takatta ita ta ce na yarda ban yarda ba kenan ita zawara in aka aurar da ita ba da izininta ba in ta kai kara alkali yana iya ne warware auren kamar yadda ita wannan kansa'u ta kai kara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya warware auren kage ta ai hansa'u bintul khidam al-ansariya anna abaha zawwajaha wa hiya sayyiba fakari hat zalika take wannan aura da ta ga annabi annabi ya rubuce kenan nan zai gane ita zawara ana nema shawararta a budurwa budurwa a nemi shawararta zawara a nemi izininta ita budurwa shawararta ake nema tunda a can mun wuce babu aimi bayani shi ma budurwa budurwa ta ce malamai sun ji akan babanta ya iya aurar da ita amma da ita ma budurwai inda baban nata ya aure da ita wani aure ne wanda na intere ko na wani abu ita mata ana iya warware shi amma da ita zawara da man zaman kanta take ko da baban nata bai so ba in ta ga mutum tana so in ta yi aurenta aurenta ya yi kuma ko da wani wanda ya kama ta yi aure da ita baban ya ce auren bai ba a shara auren ya yi amma dai abi iyaye abi ya yi albarka haka ba shi bai suka jiko to duk mun kare wannan yanzu zan mu kare a wannan baban zan mu hau ruwaya ta nawa ruwaya ta uku to masu littafi sai su yi kokari muna ta tare ana bin abin filla-filla dalla-dalla sai ci قال وحدثني عن مالك عن أبي زبير المكي وحدثني عبيد الله يتي يحيى الليسي يبان حديثي عن مالك دغ امام مالك رحمه الله عليه انوا an abi zubair al-makki daga shi kuma ya samu daga abi zubair al-makki daga wa
anna umar bin khattabi umar dan khattab radiyallahu anhu sani khulfa'ur rashidin al-faru utiya bi nikahin umar bin khattab an zo mai da shari'a wani aure shine utiya bi nikahin an zo mai da shari'a wani aure wani aure ne lam yashhad alaihi illa rajulun wa mar'atun to kaji shi auren wanda suke shaida auren rajulun wa mura'atu namiji daya da mace daya sai ga suke shaida auren to da aka kare auren ne sai aka zuwa gurin Umar Shira aka ce wannan auren yaya zai an daura aure ne angon kawai da wata yashi ko da wani abokin shi ko mai kawai su suka zauna kenan an zauna an daura auren mutum nawa mutum uku ko ga eh kawai ango ne ga nan auren an yi shi rajulun wamra da mace da namiji daya da mace daya sai aka cewa Umar to yaya wannan auren ya ta kare hadha nikahu sirri fa qala sai Umar dan Khattab al-Faruq radiyallahu anhu yace hadha nikahu sirri wannan auren sirri wannan aure ne wanda aka yi shi a boye shi kuma aure so ake ayi mi a bayyana shi sai ya wala ushizihu ban halattar da shi ba ban halatta shi ba tunda shi a lokacin da shugaba ne haka zo aka ce to wani ne ya aure da ya aure amma dai daga shi sai abokin shi sai wata mace ko kanwa amare ko ya amare kawai su suka gama aka yi auren nan aka ce to ya khalifa wannan aure yayi sai umar dan hada ce ya a ba halatta ba wannan auren araba su sai ya ce walau kuntu taqaddamtu fihi la rajamtu walau kuntu da na kasance taqaddamtu na samu an gabace ni akan yin wannan auren a can gaba magabata da suka wuce kamar Abubakar ko zamanin Annabi da an kasance an yi wannan auren sun yi wani ukuba ni ma da na yi rajam dan dai ban samu ba taqaddamtu bihi ba a samu ba a gaba na an yi shi an yi hukunci kenan shine ai umar mutum ne ne zafi kenan shine ce walau kuntu da na kasance taqaddamtu bihi na samu magabata akan irin wannan auren an yi sun yi rajam da ni ma la rajamtu da na yi rajam sai amma duk da wani sai mi sai raba auren amma da suka ce haza tagalizu min umar wannan umar ya ya shaddada dan umar bin hadab ayyana ya shaddada yana shaddada a cikin hukunci ne da nan a da a tani ba ko da kaya bai ce dani adru unku zaga ta a fiqhu ma misa mazhabin malikiya zaga ai wani gurin wani abuwa zaga an yi shaddada to mazhabin umar ne ba a wasa da shari'a is ba a wasa da shari'a za ga saddali zari'a yake hawa duk wani abu wanda za a yi wasa da shi sai ya shaddada shi ko wata ran irin wani abubuwan ayyahi to me ne kai sirri to kamar na shi wanda muka karuwa ke ne aka yi shi rajulun ne ya ce rajulun wa mura'atun tsakani a'a ya ka shi banda ango ne aka rajulun ango abu da shi ango abu da shi ko malam sufyan an gwahu da shi tunda malam sufyan malam sufyan an gwahu da shi kenan malam sufyan ya kawo rajulun wa mar'atun ya kawo malam usman eh ya kawo ta gata a a da ba ka ta shida shikenan aure yayi ilma da ba ka ta shida sai ka ilma da yayi musu gata na ko ya kama da usman kenan aure yayi a a rajulun wa mar'atun eh kawai suka mama da usman da aure kan kamanan sufiyar da aure so ya kai garin su ilma da waka dan arfatu ya kawo bara usman suka zauna su daura ne aure a sirri ai bai ba to irin wani aure ne rawa shine rashin wa a wai shi da ai aure aka ce sai an kashe hidai ne ai ko aka dan shi da aure mutuno ne biyu ko kuma ita mace mata shaida aka aure kusa ita mace tana shaida ne a wajen mu'amalar da wani abu amma dai aka aure mata mata shaida eh maza da suke shaida to shi wannan angon kawai shi nan ga misali kawai wannan suka ne ka rajin umar atun aka mai aure kawai shi ya ka ya rike sadakin shi malam suka ne sai ya kama da usman ya kama ta guda suka zauna suka aura mai aure da wata amure ko haka ne aka aure kenan ba a ka gane a'a mace fata shaida a gurin aure da ai a can gurin shaida mace biyu tana ɗaukar nan abu da gurin aure eh kuma duk bata gurin aure shi wanda shi nuka masai kawai malam su ya ne zai aure malam su ya ne zai aure ya zai ba zama ba zai musamman nan kuma na zama na ya ka alwalin shi da sadaki da menene a zo a yi siga a yi ne a kada a samu shahidai mutum biyu su shaida an daura aure ko a wani a wannan ma ko ma da sufiya ne sai suka shiga sai kofi daga shi sai abokin shi wa usman sai kuma ɗan wada ya ɗauko ta adam ya ce na shirya da wata amarya je ki tambaye ta ɗaura ma aure kawai suka ce eh ka sadaki suka amsa suka ce mun shaida ka aure yawwa a ko da wali ne ai in zawara ce a ce malam usman ya mata wali shi daya ai ko ai ba shaida a kaddara da kai wali to a ce malam usman ne wali ka ai ko ba shaidai ko ita mata mata shaida yaran kaga auren to irin wani ne to bai ci wannan wanne ne za a yanzu kuma da kai aure da muke yi wanda kana tsoron mata ka aiki ya kai ka wani gari ko wani abu ai ana wannan mace na tsoron famun shi haifa ne sai aiki ya kai shi wani guri ko yana yamma ko yana cantawa ko yana wani gari haka sai ya aure a can ya kira abokan shi da can ya yi aure ce amma dai a yi shuru da kayan sirri to shi wani yake shi da kayan sirri ne wani eh to tsamu ji a sharhi dai malamai abinda suka ciko ya ce wannan matsala ya ce zakarar da kayan sirri walahusuwar ibn abdulbar ke bayani ya ce a shadduha malami kun fihi shahidun mai tsanani dai wanda dai kawai raba za a irin wannan na umar bin dan hada shi ne ce malami kun fihi shahidun wanda kwata-kwata ba shaida kenan wani ai ba shahidai kawai abokin shi ne da wata kenan kaga wannan kawai raba shi za a yi kenan sai ce wa huwa allazi yurjamu fa'iluhu idza usira alayhi kenan wanda shi irin shi ne umar bin haɗabe ce da ya samu magabaci da ya yi irjabin shi to sai ce fa amma iza waka ati shahada alaihi wata waso bi kitmanihi faqad ihi talafal fihi ulmauna kun gane amma iza waka ati shahada alaihi wata waso bi kitmanihi faqad ihi talafa fihi ulmauna inji ibn abdul bari ce to nan sai aka zo aka yi auren didi wadina amma dai kai kana can da rungu wani wuri da aiki ya aikata sai ka ta shahidan da komi sai ka ce amin aure amma dai amin aure kake to wannan auren wasiriya ce banda so wanda ta hajiya hawa banda so da ji misali mata ka son ta wakati banda so hajiya hawa da ilanta su yi mun gane to kenan wani mai kai ka ce wance banda so ta yi so nake amin aure a nan ya je ta burada shi wani gari ne misali ya kasa mutum ya je ta burada ko ya je nigeria ko ya je wani wuri ta burada to ce sai samu abu kai amma dai sai ce na yi auren na amma dai ban so a sani to shi ne wannan amma iza waka ati shahada alaihi wata waso bi kenan kaga wani ai waka ati shahada ko wata waso bi kitabani amma dai sai aka yi wasiya ayi a koyi shi sai ya ce faqad italafi ulbauna to malamanmu a nan ma malikiya ce sun sassaba sai ce wa sahihu jawazi amma da abin da ya inganci wanda ya halitta shi wanda ya halitta yawa kawai yanzu ga kanan ainihin warkon kai ne ko na biyu ma yanzu kawai amma aure ana amma dai can ba wanda ya sani ko da yake zamanin wasan ina wani ya aika hoto a zamanin wasan ya aika hoto zai ɗaya na gida to wannan shine ce wa sahihu jawazu da wannan nan hadu ibnu abdul bari ka cewa nikah sirri inda maliki wa ashabihi shi imam maliki yayi ta'arif in nikah sirri aure na sirri yace an yastaktimu shahidaini aw yakuna alayhi min ash-shuhud rajulun wa imra'atan kenan in aka nikah sirri ta'arif din shi shine na farko irin wannan na Umar bin Haddad wanda aka samu mace da namiji daya kawai su suka daura ma ko kuma ya kasance da kwai shahidai ni'in da kwai komin amma da aka yi wasiya da su aka ce ku yi mai shuru kana tanyama ne ko kana tawa misali kai kuma nanan ne sai ka ce kai matan ka nan ko uwayen ka nan dukkan wanda ya sani na yi aure a ta ke na wani ai ka yi aure amma dai ka ka abokan ka shahidai in da an yi amma dai ka yi a ɓoye shi to wannan shi ne shi wasu malamai suka ce wannan ai mai shi jawabi wanda ka cika sharaɗan amma dai sai kace a goyi amma da shi ma malamai sun samu saɓani a kai ko ne suka yi magana a kai shi amma da wanda shi ya halitta shi wanda ba so kamar wanda ka ɓoye irin na mutum bai tun da ɓoyewa abin da ya sa ai problem yake kawa da wani an samu da dama wanda ake yi idan me yasa shi aure ake bayyana shi don ka aka zargi ko wani abubuwa ko ka je kayi ka koyi shi a can tawa ko a wani gari kai dan da magarin ne misali aiki ya kai ka tawa ko wani talabiri ko yami sai aiki kai kai kai ka hisiri ka ba kai aure a boye ka bar matar ka anan ko wai ka dubu sani ba to ai ba sani ba ka je kai wani abu ko kai accident a hanyar zawa ko kai wani abu ko kai wani abu ya zai to da wannan ba ake shi kaga ga wannan ruwa da ya kama yace annar rajulan tazawwaja imra'atan al'aika ce an ka wannan ruwa yace wani namiji ne shi ma zamanin umar bin haddab ne wani namiji ta zawaje imra'atan ya je aure wata mace fa a sanar zalika sai ya ce to wannan mai auren sirri ai ana shi ana ma ya ce ko auren rana ne na aure ki da abokaina da ne a jaya amma dai mata ta ba sani ba da rana da tafiya amma dai an cika da sharɗin aure sai aka yi wannan to ana nan ana nan sai fa kana ya hatalfa ilaiha fi manziliha sai shi wannan namiji da ya auren nan shi yake zuwa gidanta fara'ahu jarul laha yadkhulu alaiha sai wani makwabci mai sa ido sai ga kuma yana shiga wannan gida shi wanda ya aura sai ce na wata yake suna aika aika da wanci da ya tashi fa hasamuhu ila umar bin hadab sai je ga wa umar dan hadab lokacin umar dan hadab shine halifa yace ne yana yawan shiga gidan wanci ita kuma wancan nan bata da aure yace wani aika aika suke ya kai sai aka yi sai aka kira shi shi ne ce fa sama ila umar bin hadar faƙala ya amiru mu da aka kira shi sai aka ce sai aka kirawo ga su biyu sai shi wanda kai ƙarar sai ce haza ka ne da hudu ala jariti ai wannan yana shiga gidan makwabciyata wala a'lama hu tazawwajaha ni kuma makwabciyata ce ban san ya aure ta ba kuma ina ga yana fada da dare faƙali lahu sai a nan gudun shara umar ce ma ta ƙulu kai da aka ƙara mai kake cewa faƙali sai ce ta zawaj to imra'atun ala shay'in duna fa afaiti zalika wannan matar na aure ta ne amma dai na ƙoye ne na ce ka a faɗi sai aka ce faman shahida kuma wane ne shaida ku kala ashhadu na ba'a da ahaliha daga cikin famunta da kowanne suka yi suka zuci kai shaida aka ce wani wani a kira su yi shaida suka ce eh haka ne mun je mun koke wannan ya aure ta to kaga wannan ya zai sai aka tabbatar da aure tunda an samu kotan fami sun tabbatar da shi amma mun gane ai ana shi wanzu dama aiki ya kai ka can kawai sai ka yi auren ka nan matar ka ba ta sani ba har ka yi ka take wa an sa a yi biya ma da ana samu wannan kamar a tiyatara ba kenan dai abinda zai gane a cikin take cewa shi na farko wanda za a yi shi da mace da namiji wannan kadai bari me babu shi kira ba shi aiki na biyu ne wanda aka yi shi amma dai aka ce a ɓoye shi ne ke da magana amma dai mafiyon malamai sun yi wannan jawabin shi ya halitta wanda an zo ka kasa zaɓin kayi komi kayi komi amma dai ka ɓoye don kana sai da kaje kawai kai a wani kuma ka ji a kanka kamar da sun suka ba amma dai ne ya jagoya ya musa ne ba ka ce a ɓoye amma da aika cika shari'a to wannan suka ce jawazi amma da shi ma yana da ya da safa to sai ce hadith ruwaya ta gaba قال وحدثني عن مالك ya hayyan to yace ya bani hadisi daga Malik dan Anis rahmatullahi alayhi
عن ابن شهاب daga ibn Shihab wa ibn Shihab Muhammad ibn Muslim Imam Zuhri عن سعيد بن المسيب daga sa'idi dan musayyabi shugaban tabi'ai ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a na madina وعن سليمان بن يسار daga suleiman dan yasa shi ma dai ɗaya daga cikin fuqaha saba'a to أن أن طليحة الأسدية yace wannan sahabiya wadda ake ce mata dulaihatul asdiya ita wannan dulaiha asdiya sunanta dulaiha bintu ubaidillah yan uwa ce ga wannan sahabin wanda ake ce mai alhatu bin ubaidillah ita dulaiha kaga sunan mazo dalha dulaiha kaga suna ne mai dadi da ya da kanwai kasa daya dalha dulaiha ita ka sa macen dulaiha ita dalha
لها طليحة kai تسكين tasgir in dalha ne dulaiha eh yan uwa ce ga dalha dalha bin ubaidillah ita ma kenan dulaiha bintu ubaidillahi al'asadiya to ita wannan ɗulaiha je ka كانت تحت رشيد رشيد saƙafi الثقفي ta kasance tana ƙalƙashin tana ƙalƙashin bi ma'ana tana aure da wannan mai sunan rushaidu saƙafi ita wa ɗulaiha ta kasance tana aure da wa rushaidu saƙafi a mutumin ɗai to sai aka yi mai فنك فطلقها to ana ana nan sai ya sake ta to farko fulbi mini muka ce wa situwa wa yake aure da wa rushaid yake aure da dulaiha bintu ubaidillahi yan uwa ga dalha dan ubaidillahi ko wa yake aure da ita rushaid saqafi at-taifi ko to ana nan ana nan sai ne sai ya sake ta to yanzu ya sake ta ko da ya sake ta me kamata sai idda ta ko to sai ta yi ne فنكحت في عدتها sai ta yi aure a cikin iddata kenan ba ta ƙari idda ba sai ta yi aure ba ta ƙari idda ba sai ta yi ne sai ta yi aure kamar mace ta yi aure cikin idda kenan ina hukumcin shi ne zai guduma ai wannan matsala ce wadda yanzu muna yawan yin ta muna cikin ta tsintun aure cikin idda wa'ansu sai an shekara wajen sun iya nema za su tuna su ce in sun zuwa su ce wannan auren zamani da muka yi shi cikin idda ne ko ka za ta irin wani ana yi shi aure cikin idda ko aure tana da ciki duk ba cikin idda ne ba ko mace tana da ciki ko naka ko na wani kamar mace ai sai ce tana da ciki naka ma a kaddara naka ne ma na wata guda sai a sai a yi aure a lullube yawa to kaga shi ma aure ne cikin me cikin idda ai ba ta haramta akan ka ba me ya kamata kai ta tsaya ta ayu in ta ayu wani sun radda radda ta ayu ma na su ayu eh to sai ayi ta yi ba ta ga jini ba na wata guda sai ayi gauga sai ayi bi sai ka aure ta ka kai aure cikin idda ko kuma wane ko kuma wani ya sake ta ba ta ƙare iddai shi wannan wanda ya sake ta ba sai uwa ta kama ta ta aura wani kaga dai aure cikin me yawwa ba su yi yawan nan ba eh ko ai wala yi hurumu bi zina ha ai zina bata bata haramta halal ko to kenan kaga yanzu ba da kowannan yanzu ba da kowannan shi ba abu ne wanda ya shahara kamar yanzu ai illa ma rahima rabbuka kun shekara ai kana ga wanda sun yi shekara wajen biyar da yarinya ko wajen shekara goma suna soyayya kuma kullun tare suke ya maida ta dai kamar dai ita ba matar shi ba ita ba wannan ba wa iyaz billahi ko ai da kai wannan ko to kuma kawai sai ce ga ta zaki da ka amin aure kuma sai a daura aure ka ganin ma bai kamata ba ya zai sai ta koma ta istibra ita iddata ita ka'ida ta kare iddata sai a zo a musu aure an wuce gurin sauran mai istighfari eh an wuce gurin kawai eh kawai istighfari ne zai sai da istighfari ne zai dai to ya zaka yi da su yanzu wannan wannan ai abu ne na al'umma yanzu wanda ya yawa in ka lura na yanzu ana soyayya an daɗe an shaƙu an yi ƙabla an yi ba'adi an yi an yi an yi kowa sama nan ko to ya zaka yi sun shaƙu kenan ai kiran saka yi ka zaune da su to ko a ɗauke ta ma a kai ta wani ƙauyen su ko a kai ta wani ƙauyen su a ce ta yi yaza ta yi wata uku ko ta yi jini uku ko ta yi kaza bayan wannan sai ka zo a aura ba ita sai a wuce gurin ai da ku zaga da dama suna yi busarau ba sai a zo a yi aura ai shi malamai suka ce shine yanzu kake ga duk aurarka bai da albarka daga an je sai a watse sai a yi kaza sai a yi kaza sai a yi kaza kamar yanzu ai muna aure ne daman kowa sun kowa kamar bigi sai bigi ne kowa kowa na kallon kowa da wanda sai a je kuma kowa bai yarda da kowa ba tun da kowa sun kowa ai can da da ake aure daman gatanin ne dai hira ma baka zuwa in ka zo hira gidan ita tana can kai kana can tana kumya ka ba shine ba ake buga misali ba annabi mai kumya ne hiye da budurwa a cikin daranta na farko zai ga kawai baka santa ba kai ka huda mata bikararta kai kai mai kai kai mai ai dole ta ji tsoronka mace kai ka fara saduwa da ita kai ka huda mata budurcin ta kai ka mata kaza kai ka mata kaza kenan dole wannan macen zata ga darajar namiji ta ji tsoronka ta ji yauninka ta ji ka to amma dai in ba a samu ba wannan irin na auren ne kenan sai ga duk shakku yana shiga kai baka yarda ita ba ita ba ta yarda kai ba to a kadara dai duk wannan an yi afallahu amma salafa ne abinda za a yi ne a yi afallahu amma salafa ko sai a ji a yi ne sai ta yi istibra'i a yi istigifari eh an wuce gudun ko to kenan hmm yi a shi ne hudu kamar wanda da kwai matsala wannan muna zuwa gata da kowanda suka yi irin wannan sai nan da shi sai yanzu sun yi abin misali wani dizan fasema tun suna jahiliya su sai yanzu kuma suka ji irin wannan abubuwan ya zasu yi karatu yana zuwa gaba irin wannan auren ya zai da shi ai kar samu wani kai wanda an yi haka ko aure ne aka yi da ciki ko ko aure ne suna saduwa ba ta idda bai aure ta ko ya aure ta da wani ciki na yan muwa ta aihu a gidan shi aka jefa ta aka yi komi kuma yanzu tahiya ta yi tahiya yawan wa'azi ne da ake rezo su so da menene kila ya zama wani ustazu ma sai ji wannan mas'ala ko kuma tana zuwa makaranta ta ji wannan mas'ala ita kuma di zan fase ko ken zan fase an yi wannan to yanzu ya zai wannan shari'a ana zuwa gudu sama da ilimi ya zai ita ba su zakai ko me zakai to ku je dai mujira shi rushaidu sakafi ya ce ita waje dolai hako ta yi mi rushaidu ya yi mi ya sake ta da rushaidu sake ta mai kamata ta yi ta yi idda sai ta yi mi sai ta yi aure a cikin iddata labari sai kaiwawa to ya yi فضربها عمر بن الخطاب sai umar bin haddab ya bulale ta kasan umar bin haddab radiyallahu anhu da kwai wata bulalashi wata ka wannan bulalashi mihfaka wadda ake ce mata durra ta ba da kashi ta ladautar da mutane irin kai talabtar da umar umar bin haɗab yana nuna yana shi ne ne yace fa daraba ha umar bin haɗab sai umar bin haɗab ya ladabtar da ita kama aka ladabtar da ita aka biye ta akan laki da kai sai kuma وضرب زوجها بالمخفقة shi ma rushaid aka ɗan bige shi bi mifkatin da bulala da rufatin yan bubbuga adadduka kenan da rufatin bugu wanda aka mai adadi kenan kamar ko goma ko kaza ko kawa aka mai wannan وفرق بينهما kuma sai umar bin haɗar sai ya ce to a raba sai ɗulai haƙi gabas rushaid ya yi mai yayyan ba eh a ba rushaid ba miji na bi kai rushaid ashe wanda ya sake ta ne rushaid wanda ya sake ta ne da ɗauko rushaid wanda ya sake ta ne kenan mu komo sai kasu mu mi tare ba plumi ya ne kai dawa dawa ne to laiha ce yan uwai talha ko take aure da wa rushaid sai rushaid ya sake ta da rushaid ya saka ita ya sake ta kamata ita zamna ta yi idawa ta yi idar rushaid to ba ta yi idar rushaid ba ta zo ta aure wani daban ba ka ba kasuwan shi na mago to da labari kaiwa amirul mu'minin na umar dan hada sai ne sai aka ladabtar da ita aka ladabtar da angon kenan nan da yace wada raba zawjaha bi mithqatin kenan bai kasunan zawja ba shi rushaid kawai shi miji ne wanda ya saki kenan sai aka bigi mijin nata ma aka ladabtar da shi kuma bai ce wannan umar bin hada ba faraka bainahuma sai ya raba auren sai umar ya ce bi sai dekire sai dekire hoto ga umar ya kai dekire sai ce je ka dekire na umar ثم قال عمر بن الخطاب sai umar bin haddab ya wani sabon dekire ga dekire umar
أيما امرأة نكحت في عدتها to dekire sabon umar daga yau ayyuma imra'atin dukkan macen naka hatfi iddatiha wadda ta yi aure a cikin iddata jiga نعم نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج لم يدخل بها to dukkan macen da ta yi aure a cikin mi iddata fa in kana zauji hallazi ta zauji halan ya duhur biha idan ya kasance shi wannan mijin na biyu wanda ya aure ta bai shiga ɗakin ta ba bi ma'ana bai kwantar da auren ba bai sayar da ita ba ya za yi فرق بينهما sai a raba tsakanin su yi gaba sai yamma na wadda kire na farko kenan ko kenan na me duk macen da ta yi aure a cikin idda da ta yi aure a cikin idda to mijin bai kwantar da auren ba aka samu labari daga alƙala yasa ya ji labari wance ya auri wance amma dai auren ta yi cikin idda ne kenan alƙali mi zai sai ya raba auren shine farrika baina kuma sai raba tsakankanin su kenan sai a raba auren amma dai wannan akan akan be shi mijin da ya zo ya aure na bin be bai shiga ɗaki ko to don iya shiga ɗaki wani hukunci ne daban to yanzu mu ɗauka shi wannan ita ga ta nan mace ce tana cikin idda sai wani namiji ya zo ya aure ta ba ta ƙari idda ba ya zame in bai kwantar da in mijin da ya aure ta bai kwantar da auren ba sai a yi mi sai a raba su to an raba sai a za'i sake sabo idda ta ko cigaba ta gaya ma sai ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول sun ma'atada sai ta ci gaba da iddata shine sun ma'atada da baqiyat iddata sai ta ci gaba da sauran iddata min zauji hal awwal na daga mijinta na farko kenan tunda wannan auren dama kenan sai ta ci gaba da wannan ba ta ce mata kuma a zero kenan sai ta ci gaba da iddata injini uku ne za ta yi ta yi ɗaya ne misali aka yi auren kenan sai ta ƙara yin jinin guda nawa guda biyu kenan shi ne sun ma'atadat sai ta yi bakiyar da iddata sai ta yi ci gaba da sauran iddata namijin nata na na farko to ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب sun makanar ahar sai ya kasance shi wannan mijin wanda ya aure ta aka raba haɗiban ya kasance shi ma mai neman aure ne minal kuɗaɓi na daga masu neman aure kenan shi ma kandida ne na daga sabbin kandida kenan ba haramta ne ba mun gani eh shi ma ya kada su Eh, kenan wannan gata nan ko gata nan tana cikin idda sai ta yi ne sai ta yi aure aka kai kara aka ce wance auren da yake cikin idani ya za yi sai a raba in a raba sai ta ci gaba da idda ta ta farko ko in ta kare idda shi wannan wanda ya aure ta aka mai da mai sadake shi kenan yana nan shi ma sai zaman to kandida ne ya iya zawa shiga yayi takara kenan shine ce sun makanal akhar sai kasance shi wancan mijin na biyu khadiban shi ma mai nema ne min al khudaba ina daga basu nema aure kenan kandida ne daga cikin kandida to na anka bai shiga ɗakin ta ko to je ka iya shiga ba وإن كان دخل بهما فرق بينهما in kuma shi tana cikin idde sai ya aure ta kuma ya kwanta da ita sai ya ce furi bai na kuma sai a raba auren kwata-kwata in an raba auren kenan daga an shi ta tare yau ko ya aure ta cikin idda ta tare an kwantar da aure sati ne ko kwana ɗaya ne daga an shi alƙali sai mai sai ya raba aure shi ne furi bai na wato an raba auren ya za yi ثم اعتدت بقية عدتها من الأول sai ta sake iddata sai sun ma'ata da sai ta yi tsoron iddata namijinta na farko in can ta yi shi ɗaya ne ta ida biyu kuma fa ثم اعتدت من الآخر kuma shi ma wannan ta zo ta mai idda eh na biyu je ka ga bai ida ba ثم لا يجتمعان أبدا kuma ba sa aure har abada shi ne malikiya suke cewa ta harimu abada ko duniya ba mace sai ita daya bai aure ta ba a fato ibn abdullahi umar bin hatar zai ga in kaji cikin malikiya ai zai ga askari ina ne ta harimu abada ina an harauta da wani kasan ai a malikiya saka malikan malamanmu na malikiya suna shaddada akan aure da wani aiki irin wannan matsalar tana amkuwa in an zo nan kaga duk su mai dawa kawai sai su ce taharimu abadan ne taharimu abadan ne to amma da in ka leka ka gani kan mu je mas'alar mu ga a haka ne mas'ala ce mutafin ala kuma in ka leka ka gani kamar suna da gaskiya me yasa suke haka dan ka ai wasa saddal zari'a dan ka ai wasa da shari'a ai aka zama to shari'a ta zama to kawai ana abinda aga dama da ita kenan ba an rike auren ba kamar irin misalin saki uku ne a kalma guda kaga saki uku a kalma guda yanzu duk in malamin mu na maliki aka zo ka ce musu na ka saki mata ka saki uku a kalma guda ba gyaran da zasu ma kawai hatta tanki ha zaujan haka su ce to mu kuma mu hau mas'ala na khilafa sai mu kama wani ya ce wani ya ce wani ya ce kamar da ta to amma da in ka leka ka gani wanne yahin a tsaya na fa maliki yayi an hirike mi an hirke shari'a saboda saddali zari'a eh sai dai kuma wata ran kalika kuma irin wannan kuma an yi iyallai ne an yi kaza an yi kaza to ba sani ba to to yanzu da dai mu tsaya baki nan fatawawwa ce ce nan ku dofa ta umar bin hatab ya ne mace in ta yi aure cikin idda hukunci guda biyu umar bin hatab ya hudu na farko in kashin a kwantar da auren ne sai a raba su ita da mijin da ya aure da cikin idin in an raba su sai ta je ta yi mai ta yi da iddata wannan ta mijinta da ya take ta in ya so shi wannan mijin nata wanda aka raba su ya iya mai ya iya auren da mun gani mu sake mai ta saboda masu yaro mu sake ba saboda masu yaro umar wannan muka ce masu alai mace ce ta yi aure cikin idda mace ta yi aure cikin idda da ta yi aure tana cikin idda ta ne ta ji aka mata aure sai umar bin haɗab da aka mai hukumcin sai ce sai ya yi hukumci guda biyu ya ce na farko in mijin bai shiga ɗakinta ba a raba su in an raba su sai ta je ta yi ta yi idda ta mijin nata da ya sake ta in ya so shi wannan wanda aka raba sun ya iya komawa shi ma kasance kandida ne kamar sauran kandida inda rabin shi aure ta ana aure da kiri mun shi ko na biyu umar bin haɗar sai ce in kuma mijin ya shiga ɗakinta a raba su kuma sun zamanto ta halima abada ha abada ba shi ba ita ba su aure ba shi ko ita ɗaya ce a duniya bai aure ta ba shi ne ci masu malaye shi ta mi'ani abadan kuma ba za su yi aure ha abada ba shi ne a littafin na malikiya da kaji ana cewa ta halima abadan in ka kai shi za su ce a'a ba mai da makon ta halima abadan ne اي اين ما اقصد اني اتعب بالجمع اين ما اقصد اني yawa zaka lahai abin da yasa umar yawan hukunci kenan zamanin annabi ba a yi ba aksiri kenan nan wannan hukunci babu nassi sarihi na aya ko hadisi daga wurin manzo Allah kenan mafi yawan hakam na aure duk ba a yi ba zamanin annabi ainihin da da kai hadisi wanda zamanin annabi ne aka so yanke hukunci ai babu zance ishtihadi an wuce gudu da wani sahabi biya ta da magana ba amma da sai mu ga anan Ali bin Abi Talib ya ta da magana wannan ba kaunin Ali bin Abi Talib ba amma da a ce zamanin annabi da aka yi wannan action din annabi ya ce haka za a yi da an wuce gudu kaga hadisi abu ya wuce gudu to kenan wani shi Umar sai wannan fatawa da wannan ibn abdulbar da ya zo na cikin tamhid sai ya ce ma muje sharhin malamai da suka ce sai suka ce alhabar bi haza an umar ruwaya min wujuhin min ruwayat ahli al-hijaz wa ahli al-iraq wa qala bihi jama'atun min ahli al-madina yace wannan habar inda muka kawo wannan hukunci da umar ya hudu ya ruwaya ce wadda ta zo gurare da dama daga ahli al-hijaz daga ahli al-iraq kuma ruwaya ce wadda jama'a na daga madina garin manzo a wannan fatawar suka shi sai amma dai sai ce waruwa an aliyu bin abi dalibi wa bin mas'ud ilafuhu amma dai an samu ruwaya daga ali radiyallahu anhu da kuma abdullahi dan mas'ud sabanin abinda umar ya ce kenan kaga mu yanzu altomu na malikiya kawai tahrimu abada suke cewa kai aure mace cikin idda tahrimu abada ne amma dai wannan hukuncin kenan imam maliki hukuncewa yawo umar bin haddab amma dai ali bin abi dalibi bai wannan hukuncin ba abdullahi dan mas'ud bai wannan hukuncin ba kenan kaga da maslaha yanzu in za a shaddada dan a rike shari'a sai ma wannan hukunci na Umar to amma ta yanzu ne a duniya mutum yanzu ne ta sauƙaƙa a yanzu duniyar mu ta mutum yanzu da ake so a rika halattawa ana zama wanda ka ba hukunci na na alifu a duniya ta mutum yanzu to bar muka to sai muka muka ce wane wani fatawa ce ce umar bin haɗar amma dai muka ce ali bin abi dalib ya ka saɓar nan ko to zai muka ruwa yi na ali bin abi dalib daga ali dan abi dalib ne ka ce zakar abdulrazak a cikin musulunci na abdulrazak daga an sauri an sali an sha'abi an ali bin radiyallahu anhu kala ya tazawwaji ha in sha'a iza in kadat iddata sai alibi na bin alibi ce shi mijin wannan nabin in ta kare idda ya iya aurenta ko da ya shiga ɗakin da alibi na bin alibi ce ya iya aurenta saɓani umar bin haɗab ya ce ta harim abada kenan wannan maza ba ta harim abada ta umar bin haɗab shi ne dukkan littafin maliki an kawo su askari su mukutasa zaga madomin an je kawai sai ce ma ta harim abadan bisa wannan kenan kuma sai karuwa daga ibn jurayh kala a habarni atta an ali bin abi talib yace utiya bi imra'atin an zuwa ali bin abi talib ga wata mace naka hatfi iddatiha wadda ta yi aure tana cikin idda wadda khila biha kuma auren ta mijin ya shige da ita kenan aka a wannan fatwa ali yayi fafaraka kuma sai ali yace ya raba auren wa amaraha an ta'attaddu ma baqiya min iddati halula sai ali bin abi talib ce je kiki idda ki ta mijinki na farko summa ta'attaddu min haza kuma ki je wannan nabi shi ma ki mai idda fa idza in qadat iddatuha idan ta kare iddata fa hiya bi hiyaru sai a bata zabi in sha'at da ka hatu in ga so wannan miji nabi kandida ne ta aure shi wa in sha'at fala ko ta so tarabi kenan mun kame to ana kenan kalkashin wannan kenan mun ga a wannan mas'ala in ta zo ta aure cikin idda malikiya sun ji akan taharim sun hau fatawa umar bin hadab sauran mazahib suka ji kuma an iya auren su kuma sun hau fatawa ali bin abi talib dawa da abdullahi dan mas'ud dan wannan kalkashin wannan ibnu abdul bari yace ihtalafa al-fuqaha fi hadhihi mas'ala ala hazain al-qawlayn fuka hau sun samu saɓani a cikin wannan matsalai suka rabu gida biyu faƙala maliku wa auza'i wa laisu imamu na malik da imamu auza'i da laisu suka ce man tazawwaja imra'atan duk wanda ya auri mace fi iddatin wadda macen tana cikin idda ya aure ta min gairihi idda ba tashi ba wadda halabiha ya zo ya shiga wannan macen ya kwanta da ita ku rika bayyana kuma a raba auren nan walam tahillu lahu abadan kuma wannan macen ba ta halitta a gare shi ba har abada ko duk duniya ba mace sai ita bai aure ta ba kun gani to sai kuma sai wa wa qala abu hanifa wa shafi'i wa ashabuhuma wa sauri sai suka ce iza in qadat iddatuha idan ta kare iddata in an raba sun in ta kare iddata min al-awwal namiji na farko wala ba as anita zawaja al-ahad shi wancan ba lahi ka zo ka aure ta kenan fa haula'i wa man taba'ahum qalu bi qawli ali kenan wannan sun faɗa wa ali bin abi talib wa man qala bi qawlin maliki shi kuma ya bi bi qawli umar bin hattab kenan nan zaka ga sai kuma wani ruwaya ta zo suka ce hatta shi Umar bin Hattab din ya kumu akan fatawa Ali daga baya yi ta kamar an yi wannan mas'alai sai Ali wannan hukuncin sai Umar dan Hattab sai shi ma ya komo ya bi hukuncin na Ali har ma Umar bin Hattab yake cewa ka Allah ya aike ni a ƙasa inda Ali bin Abi Talib na. da wani aya a cikin sahabbai suke cewa Ali bin Abi Talib halalul mushkila mai iya warware mushkila mas'ala tunda wannan mas'alun ta abu ne wanda ba a yi shi zamanin annaba kenan in ayi shi Ali bin Abi Talib shi yake iya warware mas'ala daga mas'ala ta zo bai gauga shi Umar wata rena yana gaugawa shi kuma Ali sai bin wata mace ta zo da gaugawa ta zo ta zo gurin Umar bin Khattab ta ce kowa ne ya ji ya mata hari ta ce wani kawai ta ce wani ya ce mata haɗe to kaga anan umar bin haɗaɓi ai in ra'ayin shi ne kuma ya zo da hujja-hujja mai ta hujja-hujja da zata zo shirin mata sai ta samu kamar ruwan kwai sai ta zuba sai ta zuba aika abin ruwan shi ma tun da aika ruwa na mai ruwan kwai in ka zuba shi ne a rigar haka ai suna shige da da mani sai ta ce ai gashi da ya mun haɗi ya hau eh ta zuba jiya kuma roƙon ta zo eh shi umar kan yayi ai bula da ai me sai alibi da abi dalibi ce a kawo ruwan zahi ba ta sani ma ce a zuba an mun gani a kame ko ruwan zahi a zuba a gurin kenan in aka zuba mai ko ruwan zahi me zai eh sai kani sai ce eh in wani ne wai namiji na namiji zai wankewa zai to dan wani da yi wannan anan Umar bin Haddab da kai shi cewa ka Allah aje da kasa inda babu Ali to kaga wannan hukunci ai kamar wani don ne Allah yake bashi eh eh kenan ta wanda ta shari'a ta kai eh to to da irin wannan kenan kaga ta yi aika aika ta tsara ta daidaita kwanta ta zuba ta zo ta ce kawai ya haɗa min haɗe ga na abin shaida na ga ta ka shaida eh aka ce a zuwa ruwan sai gurin ya kabe sai aka ce ummani ne bai haka nan ummani in ka zuwa mai manin mutum in ka zuwa mai ruwan zahi bai narkewa zai amma da in abu na kwai ne eh za ka zai to ka gani to ka irin wannan shi da aka yi matsalai sai aka ce ta abu irin wannan macen ta yi aure bisa idda sai akshi sai aliyu sai umar bin haɗar sai zo ya raba da ya raba su sai ali umar bin haɗaf da ya raba sai ce sadaki ma a kai shi bai tima da aka raba su kenan shi ne shi ma wannan a tamhid gane ya zo ya ce hadasa ne abdulwaris bin sufiyar kala hadasa ne kasin kala hadasa ne muhammad bin ismail kala hadasa ne amushe mushe ya ce balaga umar labari ya zuwa umar an na imra'atun min al-quraish tazawwaja harajulu min as-saqifi da ta wannan wanda muka wuce ne da kai wanda waja'ala sadaqu hafi baitul mal wa fasha yawa shi umar da aka zo da ya zo mai anna imra'atun min al-quraish da zawaja harjul min as-saqif fi iddatiha fa arsala ilayha fa faraqa bainahuma wa aqabahuma ko wa qala la yanki ha la yanki ha abadan waja ala sadaquha fi baitil mal kenan saraki ma aka shina kuma aka ce tahrim abadan to wa fasha zalika fin nasi sai abin ya watsa a cikin gari a yi wancan a wance cikin idda amma dai an raba su an kai sadakin baitul mali kuma an ce abada ba zai aure ta lafa balaga aliyan abin ya kaiwa ali labari faqala sai ali bin abi talib yace yarhamullahu amirul mu'minina Allah ya ji kan amirul mu'minina ma balu sadaqo baitul mal ya ka hadin sadaki da baitul mal inna ma jahila ai sun jahilci abin ne suka yi kenan sai ce sun jahilci abin ne bayan bagilin imamu an yarudu kuma ila sunna tunda sun jahilci abin ne shi shugaba kamar da ya maido su zuwa ina sunna sai aka ce to fama ta ula an tafi hima to aliki ya zaka ce a cikin wannan masalin kala sai ali ce la hasada a bar mata sadaki bi masu tuhilla min farjiha saboda ya ya kwanta da ita ko ya kwana da auren ko dan dai aure ne na shubha to a bar ta ci sadaki amma dai wai faruku bai na kuma sai a sai a rabasu wala jilda alaihima babu mi hukumar aka musu babu wata kumil iddata hamil al'awwal ta je ta ida iddata ta mijinta wannan na farko sun mata a tattumin sani iddatun kamila kuma ta zo wannan miji na biyu wanda ya kwantar da auren wanda ya cikin idda shi ma ta mai idda cikakka salasa ƙuru'in ta mai jini uku sun ma ya haɗi buha in sha'a in ya ga dama kuma shi wannan ya zo ya aure ya nemi aurenta saɓanin shi umar ya ce ta halima abadan babba daga zalika umar bin haɗab sai wannan labari iske umar bin haɗab ga abin da alice akan wannan fatawai fa haɗaban nasu faƙala ayyukan nas rudu jahilat ila sunna wannan jahilan kuma da sunna kenan a mai da aure kenan sai aka ce wannan tahrim abadan ali bin wannan umar bin haɗab ya komo daga kan shi daga baya to yanzu mai zama ɗauka mu yanzu a nan fatawa da muke yawan yi taharim abu da muke ne a zai wace zama sai a kuma ta alin taharim sauƙi eh tun da nika ji wani auren ya yi shekara da shekaru ne ma yanzu in suka ji wannan fatawa in suka ji taharim abu da in na malikiya sun yi auren ne a cikin idda sun yi iya wajen hudu biyar ya zaka yi da su sai wa'azi ya zo musu ai kana samun da dama wasu suka zasu su fatawa sirriya ta gurin malamai sun yi irin wani aure ne ya ji ya aure ta cikin idda an zo wajen iya hudu biyar yanzu to cewa zaka yi tahariba abadan ka raba su iya wajen nawa ko kuma mace tana da ciki wa iya zubila cikin ka ne na wata daya sai ka aure ta sai aka yi ruwa aka yi aure kun yi wajen iya biyar shidda an zama fami ka ji an ce tahariba abadan ya zaka yi kenan kaga dole a nan a sauƙaƙa ba a yanzu matsalar irin irin ta umar azab ba amma inda za a mai da abu da sauƙi sai abu da sauƙi nafsu shi shi ne saki uku fi kalma wahida ba mu zo kan shi ba saki uku fi kalma guda kaga shi umar bin haɗa kawai in ka ce ka zo namiji ya saki matar shi a kalma guda yace na saki ki su uku tayi mi hatta ta ki hazaujan to da iya goma da iya goma ko da iya takwas eh to kaga anan tunda shi ma Umar ijtihadin shirye ko shi ma kaga Ali bin Abi Talib da su ai daga ba duk bai da suke to amma da muna kallo ko dilita ta mun maliki anan ma kawai hatta tankiya eh duk gaba gari duk idan alƙalin da kai cewa jama'a hatta tankiya zaujen gaira eh amma dike haka ne duka tun daga litan maliki a karin masaliki duka hatta tankiya zaujen gaira ne duka kowane in dai ka sake kalma guda kace kaza ko da yake wannan ba mu je ba mas'alai in mun zo mas'alar mu ka magana malam sai yace qala malik imam malik rahmatullahi alaihi yace wa qala sa'id ibn al-musayyib sa'id dan musayyib shugaban tabi'ai yace walaha mahruha tana da sadakinta wace ita macen wadda ta yi aure to jeka bi mastahalla minha dalilin saduwa da ita dan ya halatta farjinta kenan ya sadu da ita dalilin wanda ya abar mata sadakinta qala malikun imam malik rahmatullahi alayhi yace al'amru indana al'amari da yake gurin mu nan madina garin manzo bil mar'ati al-hurrati a cikin mace diya
yutawaffa anha zawjaha wanda mijinta ya rasu
fata'taddu arba'ata ashhurin wa ashra ta zo ta yi iddata kamar yadda muka sani iddata kaba wata hudu da kwana goma ta yi iddata watan ta hudu da kwana goma na'am innaha la tankihu annaha la tankihu innaha jaka di ɗaya ne innaha la tankihu di ɗaya ne jaka innaha
la tankihu ita wannan macen ba za ta yi aure ba in irtabat min min haidatiha idan ta yi kokonto ta yi shakka a cikin hairata hatta ta tastabri'a nafsaha min sai tilka ta istibra ita kukutar da kanta min tilkar raiba daga wannan shakkun da take idza khafat al-haml idan ta ji tsoron ciki me ke nina iddai mutawaffa an hadau jaya ita mace wadda mijinta ya mutu in mai ciki ce daga washe gari ma ta aihu ta yi ta kare idda in kuma mara ciki ce sai ta yi arba'atu ashhurin wa ashara sai ta yi wata hudu da kwana goma to yadda yake nihi nan sai ta yi wata hudun da kwana goma amma duk sai take dut ai da kwai kwanciyacce ciki na mata sai take dut kamar tana da kenan shi ne ce ma fi mar'atul hurra mace diya wadda mijinta ya mutu bata attaddu arba'at ashhur wa ashara tai iddata ta takaba wata hudu da kwana goma yace anna halatan kihu in irtabat ba za ta yi aure ba in tana kokonto min haidatiha daga haidata kinan ta kare idda ita bace da ciki ta kare katmuwa din wata hudu ta kare amma dai take ne take kokonto an yaji ya ki zo mun ko dai da to sai nan sai imam malik yace wannan mace kata yi kata ya aure sai wannan kokonta ya wuta da kanta to in yanzu ne mu ya zai in yanzu ne sai ta je likita kaga in yanzu ne mu daga an daga an diba an wuce guri yanzu ko to shi da yake ne sai ce babun nikahil amati alal hurrit babun sabon babi yace nikahil amati auren baiwa alal hurri a basa a to yanzu wannan sai mu bi shi ta abudan mu ma tsaba mu ja dogon bayani kawai fasara za a yi wuce wani duk da ina bayi ke eh malaman zamani sun yi ittifaki a yanzu babu bayi malaman na zamani malaman na zamani ne yanzu na musulunci ittifakin su na zamani ta suke yanzu babu bayi tunda duk bayi ne yanzu da kwai shakka a cikinsu ba irin wancan ne ba kawai inda suka yi sun yi ittifaki kawai babu bayi yanzu amma dai kuma sun yi ittifaki in aka ce ga bayin in ka fara ta kama ka ta zihari ko ta kisa ko ta wani mai ka iya zuwa ka sai aka yanta su don ka fudu shi ba amma dai ka rike baiwa a yanzu suka ce babu mafi yawan fikul islami duk malami haka suke bayanan yanzu yawo abu a musulunci ma malamin musulunci ma bari zantar da ruwa da noma a malamin musulunci ma ta suka yi a yanzu babu ba tun da abin da kwayi rikita-rikita a ce ga kuyan gane da kwayi rikita-rikita bale a yi ta hawan feda kaga da kwayi rikita-rikita abu kenan babu sai dai amma dai suka ce kuma malaman suka ce in kuma ka fara ta kama sai ka ainihin baiwa in ka an ce ga baiwa ka iya sai aka ainihin zata wanda ya yi ta amma dai kai ka rike kuka ta malamai sun ce yanzu babu kenan sai mu karanta wannan ta abu da mu rike hukuncin sama sama da saura Oui, كويس كويس توجه كم فسرت بابا قال حدثني يحيى عن مالك يا بان حديثي daga Malik dan Anis أنه بلغه yace labari ya isko shi أن عبد الله بن عباس yace Abdullahi dan Abbas وعبد الله بن عمر da Abdullahi dan Umar سئل عن رجل an tambaye su ga mutum كانت تحته امرأة حرة kalkashin shi yana aure da mace biya فأراد أن ينكيها عليها عمد kuma sai yake so ya auro baiwa ta zama kishi ya biye فكره أن يجمع بينهما sai suka ki su bi da suka ce ba an gama ba tsakankanin su su yi kishi tsakankanin wa da wa baiwa da biya wata wace ce wannan abdullahi dan abbas da abdullahi ya ya ne ya ake ce musu wannan abdullahi abdullahi suna ake ce musu Abadila.
abadila sahabai su hudu wanda ake ce musu abadila na farko wane ne abdullahi dan umar a dan guda shi abadila guda hudu zana su yanzu ba ga guda biyu ka samu nan ka samu abdullahi bin abbas ko ka samu abdullahi dan umar kuma sai wa abdullahi bin zubair bin awwam abdullahi bin amur bin adi su an ce musu abadala tsara ne kansu daya su bayan mutu a nan sallallahu alaihi wasallam sun ja lokaci sun kai har shekara wajen 60 da hijira su kuma su ibn mas'ud sun rasu wajen shekara ta 30 da hijira su kuma wannan tsara ne su annuni da wani ake ce musu abadala kenan sun kai lokacin da kowa ya komo duniyar musulmi ta komo kansu a wannan lokacin kuma dan mas'ud duk babu su su dan mas'udu sun da yi wajen hijira tana da shekara 30 su kuma wani abadila sun kai hijira bayan hijira tana da sattin suwa ne ne abadila mazana abdullahi abdullahi bin umar bin haddab daya abdullahi bin abbas abdullahi bin zubairu bin awwam abdullahi dan amuru dan asi su ne guda hudu ake ce musulmi to sai ce jika قال وحدثني عن مالك ya ba mu hadisi daga malik dan anis rahmatullahi alaihi عن يحيى بن daga سعيد yahya dan sa'id al-ansari عن سعيد بن daga المسيب sa'id dan musayyib shugaban tabi'ai أنه كان يقول sa'id dan musayyib shugaban tabi'ai ya kasance yana cewa لا تنكح الأمة على الحرة ba auren a latun kawar ammusu ba auren baiwa akan iya to إلا أن تشاء الحرة sai dai in ita diyai taso kenan kana da aure da diya baka mata ba kishiya baiwa sai dai in ita diyai to sai ce فإن ضاعت حرة idan ita diyar ta ce ta yarda a mata kishiya da baiwai فلها الثلثان من القسم to tana da kishi biyu cikin uku na daga kwanan aure ita ɗiye falaha laha ya ƙudu ila ɗiye falaha tana da sulusani kishi biyu cikin uku min al'asami na daga rabon aure sun duko wannan fatawar daga yana kishi tari daga yana suka duko wannan daga ina suka ɗauko wannan hukuncin daga ina malamai suke ishtihadi suke wannan hukuncin cikin suratul nisa'i eh falaha nisfu ma alal musinati min al azabi su kuyangu din suka yi laifi ana musu rabin da ake wa biya yayin daga yanda suka yi wani ijtihadin sai suka ce in ma ta yara an mata kishiya kuyangai kenan sai ya kasance wajen rabon aure ita tana da biyu cikin uku ko ita ta ɗaya sai ce
قال مالك imam malik rahmatullahi alaihi yace ولا ينبغي ل- لحر bai kamata ba ga ɗa أن يتزوج أمة ya je in zai fara aure ma ya auri baiwa وهو يجد طولا لحرة shi kuma yana da dukiyar da zai iya auren diya daular nan dukiyar auren kenan bai kamata ba ga mutum da ya je ya auri baiwa alhali yana da dukiyar da zai auruwa diye kuma ha ولا يتزوج أمة kuma bai kamata ba ka je ka auri baiwa kuyanga إذا لم يجد طولا لحرة ko da baka da dukiyar da zaka auri diya ko da baka da dukiyar da zaka auri diya bai kamata ba ka auri kuyanga to sai ce إلا أن يخشى العنة sai dai in yayi tsoron yin zina al'anata nan wahala amma dai nan yana zawa al'anata in dai yayi tsoron zai yi zina dai ya kare kanshi wani anan zai yi.
وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه dan Allah yana cewa a cikin littafin sa alqur'ani mai girma ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات to jika waman waman lam yasadi minkum daulan wanda bayyana kudura ta dukiya an yanki halmusanati da zai iya auren iyaka tangagga mumina mun gane wa malamisa ɗaya minkum ɗaunan wanda bayyana kudirai dukiya da zai auri musanati ita ce katangagga mumuna to famin- famin ma malakat aimanukum to wannan ba laifi ya je ya ɗauki abin da hannunku ya gabata shine min fatiyatukum mu'minat na daga kuyangunku mummunai ya ci gaba da cewa وقال kuma Allah ya ce ذلك لمن خشي العنة منكم wannan hukuncin da muka faɗi yana hawan wanda ya ji tsoron yin zina daga cikinku kenan wanda ya ji tsoron yin zina daga cikinku kenan yana iya in zamanin bayi ne yana iya ɗaukan in bai da kuɗin auren iya yana iya ɗaukan to shi ne zalika wannan hukuncin liman hashiyar anata minkun daga wanda ya ji tsoron yin zina ne daga cikinku sai malik ya ce قال مالك imam malik ya fasarta ma ya ce والعنة abin da yake nihi da anatu هو الزنا shine yin zina sai mu tsarin ko da fata abin da makaranta Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika wa sharu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka Allah ba mu ikon yin karatun da zawa karatun gaba daya Allah biya bukatun mu gaba daya idan wannan baban satin gaba ma sai mu bi shi kawai ta abudan eh duk shine su sai mu bi shi ta abudan tunda ba zamanin isu ne bai ke yanzu ba wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ba zakalawai alaikum nan tsere wani tsere wani ai ba samu zaka bara da a in muna ganin kuna rike wuta amma mai rike wuta kana to in zawa zaka rike ɗalibin ilimi rike littafi ya zamana can ta harka ɗauko da ka rike littafi da ka rike littafi a wai anan ma a rika mai kuma ka su sun gaba a wannan kuwa gudun masu ta samu ta kan biyu goma mai shirin ya zama ne ba da ban ba da ba da riba da hajji aka ba da ta samu kowa su ma da sa ba jiya ba mai goma mai daga goma abin da ya samu kowa shi ma ba da gudun shi ba jiya ba mai dina ma daga goma dina ga su yanzu su hali ni ba da hajji a waye ko goma goma ba da yan hare insha Allah ni zan ba da gudun zan je zan ba da gudun mata ma zuwa ma zai kawai dai ci ma na zuwa maka
idan da su dai da ya yi hasai karatun na ana wajen da ya da ai sun sa ai karatu shi yake zo da ita ba ai dai ana gane da ana kamar da ba su da sun ana zo da ita ai yaki shi yasa
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر سمع الله لمن حمده. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذبه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Arriba. No, voy a un ratito. Sol. Está cantando. kaga mutum yana kyauta ko ta zuwa ku sabi da zuciya ce a yana zaba ni ta sun ino yare balle da kai yare na mori fasa da na sake zura da na sake sola na rasa mori fasa sai ki budewa
sa bude mutu ana budewa sawu ana bude mutu gan
shine yake da
amma da ya hita